أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mai godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarin albarka yinin litinin daren talata yau 21 ga watan biyun musulunci watan safa yau hijira na da shekara 1446 kuma 26 ga watan takwas na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tawa mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masa'id da littafin koyon ibada wanda muke karanta a wannan maktaba a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu kallon mu kai tsaye da ko masu bibiyar mu ta kafafen yada bayanai na zamani ba su manta ba mara yana mana magana cikin shuruɗu sala sharuɗan sallah wanda sai sun cika sannan ita sallar ta inganta har in an samu ɗaya daga ciki bai cika ba ko bai zo ba to babu shakka malamai suna cewa babu sallah mun karanta sharuɗa har wajen guda shida a inda za mu tashi a yau insha Allah shi ne faɗin malin da yake cewa ƙalin shekku rahimahullah wa auratun rajil ma bai na surra wa rukubati kowar rukuba walmar a kullaha aura ma a da alwajihi wal kafai shafi na saba'in daidai wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da biyu a wannan littafin insha Allah malik ya cewa ƙala sheku rahimahullah malan allah ya masa rahama yake cewa wa auratu rajul ma baina surra wa rukba ita al'aurar ɗa namiji al'aura mugallaza wanda har in ta bayyana da gangan sallah ta samu matsala ita ce daga tsakanin cibiyar mutum zuwa gwiwarsa inda ɗa namiji ne a surra ila rukba daga gwiwa zuwa cibiya har in wani gu ya fita waje kuma kana da ikon ka rufe kuma ka sani ba ka rufe wannan gu ba to malamai suna cewa baka da sallah ana fahimtar wannan in dai tsakanin gwiwar ɗa namiji baligi zuwa cibiyarsa wani gun ya bayyana waje kuma ya sani kuma iya da ikon lullube bai lullube gun ba to ko yayi sallah ma sallarsa ba ta yi ba mali ce wal mar'a kullaha aura ita kuma ya mace dukkaninta al'aura ne matukar ta kai shekarun balaga ma adal wajh wal kaffai idan ka dauke fiskarta da kuma tafukan hannayenta wannan su ne kadai ba al'aura ba a jikin yamace fiska da kuma tafukan hannu saboda ka in yamace za ta yi sallah wajibi ne sai ta buga lullubi tun daga sama har ƙasa kamar dai mace mai mutunci za ta fita waje ba za ta taɓa yadda a ga wani abu a jikinta ba in ba fiskarta ko tafin hannunta ba to saboda ka in yamace baliga za ta yi sallah ita ma wani ne sharrin da ke kanta ko a ɗakinta ne ko a cikin gidansu ne ko a ɗakin mijinta ne to sai ta yi irin wannan shiga sannan ta cika sharadi ɗaya daga cikin sharuɗan sallah da maliki kawo sai maliki cewa wa tukrahu salatu fi sarawili illa iza kana fawqaha shay an karhanta yin sallah da wando kadai a gun ɗa namiji samansa ba komai an karhanta sai dai in ka lullube wani abu a sama ana fahimta kamar ka sa wando sannan ka sa wata yin riga ko ka lullube da wani mayafi ko wani hirami to haka shine abin da ya fi inganci amma yin sallah da wando kadai a gun ɗa namiji ba za a ce sallar ba ta yi ba amma ta samu na ƙasu domin ba a samu kamala ba sai malin ke cewa albayan yani anna hadda auratul mar'a jasduha kulliha sai malin ke cewa haddi ma'ana iyaka ta al'aurar ya mace to ita jikinta ne gaba daya yini jasduha kullaha ko jasduha kulluha mace al'aurarta shine gaba ɗayan jikinta ma a da wajen hawa kafaiha idan ka cire fiskarta da kuma tafukan hannunta wa auratu rajul al'aurar ɗa namiji ma baina surratihi wa rukubatihi abinda ke tsakanin surra shine cibiya da kuma rukuba shine gwiwa tsakanin gwiwa da cibiya a gun ɗa namiji baligi idan ya bayyana to wannan shine al'aura ta bayyana kuma sallah ta samu matsala matukar ya sani kuma iya da ikon lullube wannan gube lullube ba malik ya cewa wa annahu yukrahu lirajuli an yusalli fi sarawi an karantawa ɗa namiji yayi sallah da wando kaɗai a jikinsa walai su fauka hashe bai sanya wani abu a saman wandon ba ma'ana bai sanya riga ba ko bai sanya wani mululubi ya lullubi ba su jike shi ba li hadisi jabir radiyallahu an akwai hadisin jabir bin abdullah Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu alaihi salatu wassalam yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sallafi saubin wahidin ya yi sallah da tufa kwara ɗaya amma mutawashihan bihi wanda ya lullube jikinsa gaba ɗaya da wannan tufa su dama tufarsu kamar ihrami ne ne mai aikin haji da wanda ake ɗaurawa na ƙasa mai kamar matsayin wando da kuma abin da ake lullubawa mai kamar matsayin riga ko gari wannan shi ne tsarin sutar larabawa a da amma ba su da wando da jamfa da gari irin yadda muke ba su da shi sai zani da ikirani da za a ɗaura shi a ƙasa da kuma wani wanda za a yi naɗa a jiki bayan a ɗaura na ƙasa da kamar dai siffar mai yake kaci ana fahimta to sai jabi yake cewa wata rana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da irami guda ɗaya wanda ya ɗaura a ƙasarsa amma kuma ya lullube cikinsa da shi ma'ana ihramu babba ne kenan bayan ya ɗaure daga maɗaurar wando zuwa ƙasa to zai rabu kuma mutum ya lullube jikinsa to wannan irin wannan ba matsala ba ne amma ya tsaya iya maɗaurar wandon saman ba komai to shine abin da shirya ta karhanta ana ganewa a abin da yasa ya ce an karhanta shine ne don bai shiga ɓangaren da aka ce al'aura mukallaza ba ce ga ɗalibi da inda ya bari daga maɗaurar wando zuwa sama iya cikin gunda ake ƙidaya shi a matsayin al'aura mukallaza to ba zai ce wa yi ba sai dai wa yi an haramta ke na faɗa maukan cewa ina ne al'aurar haddin al'aurar ɗalibci wanda in ta bayyana iya sallah ya sani kuma zai iya rufe gumbi rufe ba ba shi da sallah daga ina zuwa ina yawa daga gwiwa zuwa cibiya amma duk abin da yake ƙasa da gwiwa ko sama da cibiya in ya bayyana ƙarfin hannun ba zai kai ya haramta sallar ba amma agun ɗalibis ba ƙarfin hannun bai kai a ce sallafa ta yi ba ta yi amma mutum ya zo da makaruhi ya zo da abin ƙi sallasa kuma na haƙi sace ba da cika ba ana fahimta amma ya mace ita kuma baliga ya mace dukkaninta al'aura ne in ka ɗauke fiskarta da tafukan hannunta ma'ana idan da wani gun zai bayyana abun ya mace da gangan kamar hannayenta ko ƙaurinta ko bayanta ko wuyanta ta bayyana shi da gangan kuma tana sallah ta sallah ta bade ba domin ita dukkan ta al'aura ce mugallaza in ka ɗauke fuska da tafkin hannu an fahimta da kyau to wannan shi ne abin da maliki sai nuna maliki na sai ce manzan Allah ya yi sallah da tufa guda ɗaya ma mata wa shi hanbihi ya lullube jikinsa gaba ɗaya da ita kamar yadda jabiyar ya rawaito Allah ta'ala ya kare da shi sai maliki cewa wali hadisu ummu salama as-sabiq akwai hadisin ummul mu'minin ummu salama Allah ya kare da ita as-sabiq wanda ya gabata bi riwayati abi daud fi sitrat al-awra iya cikin riwayoyin abu daud a cikin al'amari na sitrat al-awra ta kawo ne can baya wali hadisi abi hurairah radiyallahu anhu akwai hadisin abu hurairah Allah ya kare da shi hali yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la yusalli yana ahadukum fi sawbil wahidi kada ɗayan ku yi sallah da tufa ƙwara ɗaya laisa ala atiqihi minhu shay wanda bai dora wani abu akan kafadarsa ba a ce kawai daga iya wando ƙasa shikenan amma sama babu wani abu to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yi sallah irin wannan yanayi الشيخاني معنى بخاري لمسلم وأحمد وغيره الإمام أحمد كما دعونا سوسة لكتك معلمان حديث وكذلك حديث بريدة قال أقول حديث بريدة الله يقال يدال الشيخي تيوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا يهني أن يصلي الرجل في لحاف واحد la yatawashshu bihi kada mutun yayi sallah da gwada guda daya kamar da hirabi guda daya wanda lullubi kasansa kawai la yatawashshu bihi wanda bai lullubi jikinsa da shi ba an yi hane kai sallah da kwaya daya ba tare da kasa da biyu ba wani ha yi salli rajulan fi sarawilihi wa laysa alayhi rida haka nan manzon Allah yayi hali ga mutum yayi sallah da wando kawai wanda bai daura wani mayafi a saman wannan ba wannan duka hadisai ne da suke nuna halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan sai dai da kullum malaman usul suke cewa akwai halin da karfin sa ba zai kai haramci ba ana gane ko akwai kuma umarnin da karfin sa ba zai zama wajibi ba duka wannan akwai su da yawa a Qur'ani akwai su da yawa a hadisan manzon Allah wani ko zaka ce na ha rasulullah kuma halin ya zama to haramun wani kun za ka ce na hara su da kuma halin makaruhi ne ba a ramu ba ana fahimta wani ya danganta da siyakin magana da kuma irin nauyin abun a cikin shari'a an fahimta nan qala shaykhu rahimahullah malam Allah ya masa rahama yake cewa wa man tanajjasa sawbu wa lam yajid sawban ghayra aw lam yajid ma yaghsilu aw lam yakun indahu ma yalbisu hatta yaghsilahu wa kama khurujul waqt salabi jid salabi najasati wa la yajuzu ta'khiri salati adami tahara wa man fa'ala dhalika faqad asa rabba maliki cewa wa man tanajjasa sawbu wanda tifassa tai najasa ma'ana wanda tifassa ta gogi najasa ana fahimta walam yaji sauban ghaira ba shi da wata tifar in ba wannan mai da jisa ana fahimta ba wata tifar akwai shi wannan tifa mai da jisa ita kaɗai ce da shi awulam yaji ma on yaksilo ko kuma bai samu ruwan da zai wanke wannan da jisar ba awulam yakun inda kuma yalbisu wata ya gasilau ko kuma ba shi da abin da zai sa jikinsa balle tana ya wanke shi ba an ji condition din na farko tifa ta yi najasa ba ka da wata tifa sai ita ko ba ka samu ruwan da za ka wanke ba ko kuma a'a ga ruwan da za a wanke amma ba ka da wata sitar da za ka sa sannan ka wanke wannan din a fahimci wannan har in wannan kwandishi din ya cika sai malik ya ce an be mutum da kuma wa kafa kurudil wakati yar na gaba mutum iya jin tsoron lokacin sallar zai fita iya tsoron cewa lokacin sallar zai fita to ya zai sai ma da ce sallah bejin fi na jasati ya yi sallah da wani nufin har in wannan kwamishin ɗin guda hudu zuwa biyar suka cika to shari'a ta baka dama kai sallah da wannan najasa tiba ta yi najasa baka da wata sai ita ko ba ruwan da za ka wanke ko a'a ba ka da wanda za ka sa ballantana ka wanke wannan sannan kuma lokacin sallah zai fita to shi shari'a ta baka dama ka yi sallah da wannan tafar mai dinsa shi kuma in ka yi sallar kana sallar kuma uzurin wannan ya bushe ko ka samu ruwan ko ka samu wata tafiyar da za ka sa to wannan sallar dai ta yi ba za ka fadi da ba ana fahimtar wannan sai ma da ke cewa salla bai da jasati sai ya ce wala ya juz ta'khira sa ta'khiru sala haka nan bai halatta mutum ya jirkinta salla li adami tahara wai dan mutum ba da tsarki ana bayyana ba tsarki ko dan ba ruwa ba tsarki ko dan akwai ruwan amma ba za ka iya zuwa ka yi ruwa ba tsarki ko ga ruwan amma baka da kudin da zaka siya ana fahimta har in dai condition ya sa ba tsarkin ba damar yin tsarkin domin ko an so abu na larura to kuma ka jirkin ta sallah dan wannan rashin tsarkin to maliki ta fa kada asara ko yi wanda ya ya sabi Allah ko ya sabi Allah ya'ani annahu iza ajaza al-mukallafu an izalatin najasa abinda ake nufi idan mukallafi ya kasa gusar da najasa aw taharatul khabas ko tsarki na khabasi na tifa ko na gunda za a yi sallah din da sauransu wa zaqa alwaqt kuma ga lokacin sallar ya kunta ta iya nema ya fice wajaba alaihi an yusalli bi najasati wajibi ne ma an ji malami ya je yi sallar da sa wajibi ne li'anna tahara mashruda bi zikr al-qudra domin shi tsarki ya zama sharadin sallah ne matkar ka sani akwai najasa da kuma ikon gusar da najasa shine az-zikr al-qudra idan ka san kana da najasa kuma baka da ikon kawar da ita haka zaka yi sallar ka ana bayyana shine iz la yukallifu lahu nafsan illa wusa aida ce ta Allah bai dora wa rai bace abin da zai yi zuwa da shi wa qala tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah iya nufin ku da sauki kuma Allah ta'ala bai nufin ku da kunci duk inda sauki yake to shi Allah ta'ala yake nufin mu da shi Allah bai nufin bayinsa da kunci saboda ka duk wanda yace kuma zai kuntatawa bayin Allah to Allah ta'ala ba zai bar shi tunda shi mahalicin mu dai to ya ce Allah sa tsarin game da mu babu kuntatawa ce ballanta na kuma dan adam kai wai dan ka samu wata dama a rayuwa za ka kuntatawa bayin Allah wallahi Allah ba zai bar ka ana fahimta in ka ga kunci a rayuwa ba daga Allah ba ɗayan biyu ne ko dai kai ne ka jawo ka sanadiyar zunubi da aiki wanda shari'a ba ta su ko kuma a'a wani ka ne jawo ba tunda wani iya jawo jama'a da yawa su barbare Allah yana cewa wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku tsorace fitina da in ta taso ba wanda suka tafo ta kadai take shafa ba har in ba ruwan to in ka ga bala'i a cikin mutane ya ƙi wuce to ɗaya biyu ne ko saɓonsu ya jawo musu ko waɗansu sun jawo musu amma a tsarin Allah ba hukuntata waɗanka wannan al'umma ana fahimta shine fassarar yuridu Allahu bikum al-yusra Allah iya nufin ku da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku da kunci suratul baqara aya mai namba ta 135 wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj Allah ce bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba addinin musulunci ba addinin kunci bane ana fahimta falaysa lil mukallafi an yudhiqa ala nafsi bai kamata ga mukallafi ya takurawa ya kuntatawa kansa ba'da ma ja'ala Allahu lahu si'a fid din bayan Allah ta'ala ya sanya masa yalwa da faɗi cikin addini fa in akkara salata an waqtiha duk wanda ya jirkinta sallah har lokacin ta bida li ajali najasatin bi sawbihi wa huwa ajiz an izalati najasa dan najasa ta taba tifarsa ko ba shi da ikon kusar da wannan najasa din faqad tayyaka ala nafsihi kuma idan yace zai yi kokari yayin zai takura ya matsawa kansa kuma ya bar sallar ta fita bai yi ba dan akwai najasa da bai yi da baci da ikon fitarwa to sai ma da yace wa asara bahu hakan zai sai ya sabu magijinsa walam yamtasil amra ko bai bi umarnin ubangiji ba fi iqa'i salati waqtiha al muayyan wajen ba da sallah a lokacin ta sananne da shari'a ta umarni akan ta ana ganewa anya an gane wannan kuwa an gane an gane su biyar na ɓarin kun gane? eh karatun aiso ake ana ganewa ba a ganewa ko? yawwa abinda yake nufi a nan ne duk wanda najasa ta shafi tufafinsa an sani najasa ne kamar fitsari ko ruwan kwata ko jini ko waye baka da ikon e baka da wata tifar sai wannan ga tifar ce amma akwai lissaci ko kuma baka da ruwan da zaka wanke wani najasa ko kuma najasa ta taba jikin da yawa sai an kwabe tifar za a wanke kuma baka da wanda zaka sa ballanta na ka wanke wani ana fahimta to an ce kai sallah da najasa inda ya kuma ga lokacin sallamin a wannan gabar ta ƙarshe abin da yake cewa fa in akkara salati al waqti al najasati bi sawbihi wa ajiz duk wanda ya jirkinta sallah bai yi ta ba har lokacin ta fita dan akwai wata najasa a jikinsa kuma ba zai iya gusar da ita ba ko dai ba ruwan ko dai ba shi da ikon gusarwa ko ga ruwan bai shi da ikon zuwa gunda ruwan yake ko ba shi da kuɗin da zai siya duk wanda iya cikin ajiz ala izalatiha ya gajiya wajen gusar da nayi salim hakan kuma ya jirkinta sallah bai yi ta akan lokacin ta ba har lokacin sallar ya fita to sai maliki cewa ya saba Allah kin yin sallar a lokacin shine sabon Allah akan ka bar sallar ba kai ba dan tufarka da yasa in dai da wannan condition din na rashin iya gusar da jinsa domin ba lokaci ko baka da iko kace ban jirkin ta dai har zuwa lokacin wata salar sannan na samu ruwa ko na samu dama da zan wanke to wannan jinkirin da kai saban Allah ne ana fahimta har ma ya ci gaba da cewa ko baka bi umarnin Allah bin umarnin Allah shine kai sallah a lokacin ta sananne da shari'a ta yi kima ko da najasa in dai baka da ikon gusarwa da an fahimta lalle lalle idan mun kula da wannan zamu gane al'amarin sallah abu ne mai girma ya kuwa girman al'amarin sallah ya kai inda yake so daga babu hasara dai cikin musulmi illa mai wasa da sallah ba wanda zaka tausaya masa ka masa kukan tausayi illa mutum babba da zaka iya wasa da sallah wannan domin kwata kwata ma shi bai san ma da yake a duniya da duk mutumin da yake wasa da sallah to babu shakka iyakan gabar hadari a rayuwarsa inda har ya mutu a wannan yanayin akwai yiwuwar zai fada wancan aya da ubangiji ke cewa akwai boni na azaba ga masu sallan nan da suke wargi da wasu a cikin sallarsu kamar yadda abdullahi bin mas'ud yake cewa ba sallar ba sai ba sai a ba sai ta a lokacin da suna ba su ba ta kulawa ba su ba ta muhimmanci wadanda a cikin ka'idar zamanka musulmi da hankalinka ya cika da wayanka da tunaninka to shine duk abin da ake yi aka kira sallah ka fatsi ka je ka ko duk abin da kike yi aka kira sallah ki ajiye wannan abu ki je ki sallah wannan shine wayo kuma shine dabara kuma shine hankali amma ba ka duba dai uzuri dai na najasa dai wanda ubangiji bai so a kusanci da najasa to amma dan kada sallah ta fice lokacin da baka yi ba sai aka ce ka yi da wannan najasar bisa larura tunda baka da ikon kusar da ita a wannan lokaci an bai fito galar saboda wajibi ne mu kula da sallah yan uwa iya iyawar mu kada mu sakaci da sallah ballantana mu mutu ba zama ababan zargi a gun Allah sai malik ke cewa a wakala sheku rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa man lam yajid ma yastatiru bihi auratahu sallahu riyal duk wanda ba shi da abin da zai lullube suturarsa da shi to shari'a ta ce kai sallar sirara an bayyanta daga ce ai ba ni da kaya wallahi ba ni da tufafi har inda ka je shekarun da sallah ta zama wajibi a kanka haka kawai kai sallar sirara haka yi haka shari'a ta dora ma yanzu misali la kaddar Allah a ce yan bashi ko yan bandis sun kama mutum har sun kwabe mai kaya misali kuma ga lokacin sallah yayi to ba za ka ce sai ka samu kayan da za ka sa za ka yi sallah ba haka za ka yi sallah a hakan yanayin tsaraicin haka za ka yi sallah domin shi rufe al'aura sai ka sani sannan kana da iko rufewa ka ga wannan al'aurar ta sa ba shi da iko rufewa ne ba an kwace kayan an fakar nesa ba da ka ga lullube al'aura sharɗinsa a sallah ya faɗi a kansa domin ba shi da iko a kansa la yukallifu lahu nafsan illa wusa to shine ma yake cewa wanda bai samu abin da zai rufe al'aurarsa da shi ba to shikenan sallah uriyana yayi sallah sirararsa an bayyanta wa man aqta al-qibla duk wanda ya kuskure mawa al-qibla al-qiblar mu mahudar rana ce bisa batan kai ko mantuwa ko kaje bakunta sai kai sallar amma da kuskurewar alƙibla ba alƙibla ta kallata kai sallar ba ana ganewa a adafin lokaci to idan ka yi sallar bayan ka yi sallar ma ya bayyana cewa inda ka yi sallar nan ba alƙibla ba ce to ma da ce inda sauran lokacin sallar bai fita ba ka sake in kuma lokacin ya fita shi kenan sallar ta yi ba za ka sake ba shine sallah fil waqti kenan wa kullu i'ada fil waqti duk kuma abin da aka ce a sake shi cikin lokaci fa hiya farida to abun wajibi ne ba sallar nafila bace in sallar nafila ce ba za a ce ma sallati fil waqti ba a'ada fil waqti duk inda ka ji an ce a'ada fil waqti to sallar farilla ce ba ta nafila bace wa kullama tu'a wa kullama tu'adu minhu as-salah da abinda za a ce a sake sallah akan sa fil waqti a cikin lokaci fa huwa tu'adu minhu nafila wal fa'ida shine sallah kamar sallar nafila ko sallar da ake binka da takabbuta dama dama can tana da kanka to in an ce a'ada fil waqti to ita ba ita ce tun da ma lokacin da kake da ba lokacin da ba larura ce ta saka kake da a wannan lokacin ko sallar nafila ita ma ba ta cikin abin da ake ce a adabi lokaci ina fata kuna gani sai malik ya ce albayan fa suturatul aura fi salati suturce al'aura a cikin sallah ka taharati saube wal badani wal makani fiha to matsayin su ɗaya da tsarki da tsarkin tufafi da tsarkin kuma kunda za ka yi sallah ɗin ma'ana da sitirce al'aura da tsarki duk matsayinsu dai a sallah fasharɗu wujubihi ba a zakir wal ƙudura da alƙibla ɗin afwan da tsarkin da suturce al'aurar suna zama wajibi akan masallaci amma sai an samu abu guda biyu shine azzikiru wal qudwa azzikiru wal qudwa shine ka san da najasa ko ka san cewa al'auran naka ta bayyana shar'i ne dai kenan sharadi na biyu kuma kana da ikon kusa da najasa ko kana da ikon lullube wannan al'aura to wannan shine sharadi guda biyun da al'asatratul aura da kuma dahara saka lambe wa kansa yasa mun sha karantawa anan ko a wani guncewa duk wanda lakatar la yadda cikansa a cikin wani kunci ko an kama shi ko an ɗaure shi ga gunda najasa ba tsarki ba kaza ba kaza ba kaza to an ce a wannan yanayin zai san a wannan yanayin zai san ko kafar ka tana taka najasa ko in za ka zauna ma cikin najasa za ka zauna in dai har wannan yanayin a haka tsanci kanka ba ka da ikon canjawa a lokacin to kai sun dauka haka in kuntatawar mata kai har alwala ma ba za ka iya yi ba to kai sallar haka ba in kuntatawar da tsaron ya kai ko tsarki ba za ka iya yi ba to kai sallar haka ba tsarki ko kuntatawar za ta sa ko zama ba za ka yi ba a tsaye kake to kai sallar haka duk yadda ka tsinci kanka matukar da hankali ka san abin da kake yi to haramun ne kamar sallah ta fice wai dan kana wannan yanayin a lokacin da ba kai ba yadda ba yasa kira ga masu kula ga majinyata yanda aka dawo a kiyaye dokar likita ai ga allura na karfe 12 dare ai ga allura na karfe 6 ai ga kwaya nan guda uku ko sau hudu ko sau bibi sau uku yanda ake kula da wannan to a kula da sallar mara lafiya ke da wannan kula da magani ko iyakan gadon asibiti a kwanci ba shi da ikon ya sako balantana ya yi tsarki ko alwala ba shi da ikon ya yi taimama iya kwanci a gadon asibiti to a haka zai sallar kai mai jinya tasa a matsayinka na mai jinyar majinyaci daga cikin aikinka ka dinga tunatar da lokacin sallar ka dinga sanar da hiciyar lokacin sallah yake kuma ka dinga bashi da jawabin cewa ai ko a wani irin yanayi da za ka yi sallah a wani yanayi duk da larura ce ba ka yi da ana fahimta amma da yawa daga cikin masu kula da majinyata sun fi kula da magani da yasa uku so biyu ko a ce a kirawo likita ya ruwa ya tsare ko jini ya tsare ya dora wani abu ne mai kyau haka ne duk wanda yake jinya dole kula da wannan amma ina fada ina sake maimaitawa ka kula da sallar sa yafi wannan muhimmanci dan domin ko ya tashi daga wannan jinyar karshe dai sai ya mutu tunda kullu nafsin za a yi qatil maut ko da lafiya ko babu ko an yi magani ya warke to nan gaba dai sai ta dawo ta dauke shi wancan gunda za a je ko bayan mutuwan ta dauka idan an je ba za a dawo ba kuma rayuwa ce ta har abada kuma zaman ka lafiya da sanyaya wannan rayuwar kada ka je a same ka da matsalar sallah idan ka je wanda kun aka bincike ka da matsalar sallah to wallahi wacce rayuwar ba ta yi an bai tuna ganin to shi ne nake kira ga masu jinyar majinyata su kula da sallar majinyaci su kula azahar ta yi to a yi sallah in ma ana surutu a kuma haka an je duba shi bai iya tashi ya yi alwala ba da suna ga a tsaye na sallah ta kuce ku yi shiru duk wanda ya zo dubiya a ce yi shiru iya sallah sai kuma ka dinga ce mai ko a zuci kai sallah ko a zuciya in baka da kowace dama ta ka kalli alƙibla ko ka yi kaza duk baka da wannan dama sai aka ce fasallu iman ka kaddara a bashi minti biyar zuwa bakwai ko a yi shiru a rubu da shi a ce sallah yake wannan shine zaman sa lafiya da Allah amma ka mutu ga jinya ka mutu da jinya kuma ka je ba sallah a bayi za a faɗo daga sama a wuce rijiya ke saboda wajibi ne a kula da sallar majinyata abu ne mai kyau sai malik ke cewa a wala yujuz taqiru sala an waqtiha illa li eh li ajli al-awra haka ne e min yi wannan cewa wanda bai samu damar lullube da samun abin da zai suturce jikinsa bai sallah tsirararsa haka nan wanda ya kuskure wa alƙibla domin ɓatan kai ko ya je gun da yake ba ne shi to shi kenan haka zai yi sallar idan ya yi sallar a haka kuma bayan ya yi sallama ya fahimcewa ba alƙibla ya yi sallar ba a dafi lokaci idan da lokaci sai ya rama an gane ko shi ne muka ci gaba har muka je gun da yake cewa dukkan abin da aka ce a rama a cikin lokaci fala yau adamin nafila wal fa'ida ba za ka rama nafila ba ko sallah da dama biyan bashi kake an fahimci wannan sai muka dawo yake cewa ita suturce al'aura da kuma ɗahara ta tufafi da jiki da gunda za ka yi sallah to sharaɗi ne amma sharaɗin wajibcinsu akwai abubuwa guda biyu ne sai abu guda biyu ya cika sannan suka zama wajibi ka kula da suturce al'aura ko tsarkin tufafi ko na jiki shi ne a zikirul hudur ka san da matsalar kuma kana iya magance ta falizalika lam yajid ma yastiruhu bihi awratahu saboda ga wani nan bai samu abin da suturce al'auransa ba kenan sallahu yana sai sallarsa tsirara wala yajuzu ta'kiru sala an waqtiha li ajli al'ura haka nan bai halatta mutum ya bar sallah bai yi ba har lokacin ta bai fita dan kawai matsala ta rahin tufafi ko dan matsala ta tufar da zai lulluɓe a ɗaurarsa babu to bai halatta ya bar sallah ta fita kan lokacin ta wa man aka ta alƙibla malici wanda ya kuskurewa alƙibla wata zakkara qabla khurujil waqt ya tuna kuma kafin lokacin sallah ya fita a ada salata istihbaban ya sake wannan salar amma a babin istihbabi abinda ake so ma'ana in bai sake ba ta yi ana ganewa in bai sake ba ta yi dama a doron tafiyar malaman hadisi kenan da wa'ansu daga cikin ulama al-mazali ba za a sake ba amma wanda yake fi kiwon malikiya muke karanta su malika su ce za a sake amma fi lokaci nan ma ke ka sake amma istihbaban ba wujuban ba ko da ka yi sallar kuma ka kuskurewa alƙiblar ba ka yi sallah ba a alƙibla ba kana yin sallama sai aka fahimtar da kai ko ka fahimci ba alƙibla ka kalla ba kuma sallar akwai raguwar lokacin da bai fita ba to a fatawar malikawa za ka sake wannan sallar amma su wani suka ce istihbaban ana so ne ka sake amma ba wajibi ba ana fahimtar wannan shine istihbaban a matsayin in mustahabi ake so ka saki bata dau matsayin wajibci ba la wujuban ba wajibci ba na eh eh mala ya kawo misali da muke buga misalin cewa har in mutum ya shiga cikin yanayin takura ko kuntatawa to shari'a ta ce duk yanayin da ya samu kansa ya sallah wannan yanayi yake ka misali kamar da za a kama sai a tsare shi a police station ko abin da ya shafi gidan fursuna ko wani abu daban ya ce to a wannan yanayin za su yi sallar haka ne ma a wannan yanayin za su yi sallar a wannan yanayin shine ce ko da damar alaula ko babu ko da damar tsarki ko babu in dai tsare ka aka yi ko hakan yanayin ka yi samar da kai a lokacin ba ka da iko ka kusa domin ka yi tsarki ko alwala to a wane ne za ka tsare shi ne ma har na ce ko da a cikin najisar kake tsaye in dai wannan shi ne yanayin da ka tsinci kanka a wannan yanayin ba ka da wani yanayi ya haka to haka za ka yi sadar haka za ka yi sadar sosai kuwa saboda ka ta 'yan birsin mako masu nufi suna bukatar wa'azi inda musulmai ne yan uwanmu musulmai ne yan uwanmu amma wani sai dinga ce ai gunda aka tsare shi cikin najasa ne gunda aka kulle cikin najasa ne wajen kwana da kwarki ba ya sa kagaran insanar ya fi kullewar ba illa an fahimci wannan saboda ka da la kaddar Allah wanda zai kai wa wani daurare ziyara ko wanda yake police station in dai musulmi ne dan uwa musulmi to a danka tunatar da shi wannan a cewa ne kan jarabawa ta zama biyu fa duk da cewa ga wannan jarabawar ma kula da sallah in zai ce ai cikin da ya sami ke babu da damar alwala aka ce aka za ka yi sallar ka kai sallar haka an fahimci wannan wannan shine amfanin zuwa gun karatu da marasa lafiya da waɗannan bayan Allah da ake ɗaure su dinnan duk wanda Allah ya sake da alaka da su to ya dinga tunatar da su sallah wallahi dan idan sun mutu a wannan yanayin ba su da abin da za su faɗa wa Allah ya gamsu cewa wai larura ce ta nasu su sallah Allah ba zai karɓi wannan uzurin domin an aiko da manzo ya yi bayani sahabai sun yi bayani tabi'ai tabi'u tabi'in ya har yau gashi kuma idan bin haza ana wannan bayani kuma kai an ce dole ka je ka nemi ilimin addini ka matsayin ka na musulmi musamman abin da ya zama fardu ayi kamar sallah tsarki to wannan wajibi ka je ka nemi ilimin sura dole ne wannan an bayyana wannan sai malik ya cewa a wa man aqta al-qibla haka ne ko wanda ya kuskurewa al-qibla wa tazakkara qabla khuruj al-waqt ya tuna kafin lokacin sallah ya fita to aada salati istihbaban la wujuba malikawa sun ce rama sallar bisa babin mustahabbanci amma ba babin wazab wajibi ba li hadisa amir bin zam bin rabi'a akwai hadisin amir bin rabi'a radiyallahu anhu an abihi qala daga babansu ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi safrin a cikin wata tafiya fi lailatin mudlima muna tafiya kuma da dare mai duhu kuma a lokacin manzon Allah ne a cikin su kuma tafiya ce akan rakuma ko doki ko jaki ba haske an gane da kyau tafiya ce ta dare sahabbai da manzon Allah a cikin su an fahimci wannan yawa falam nadiri ainihin ƙibla a lokacin duhu ya yi ga dare kuma ga tafiya suka ce wallahi ba mu sanya na ce a ƙibla ba ke ne falam nadiri ainihin ƙibla ba mu san ina ce a ƙibla ba ga duhu ga dare ga tafiya ana fahimta fasallau kullu rajilin fasallau kullu rajilin hiyalahu kowa sai ya yi sallah bisa irin abin da ya zo masa a zuciyarsa ni fahimta ta nan ce a da kibla kawai sai da nafila ta abu ka duba kuma wani abu a wannan yanayin ba kuma sallar nafila za su yi ga tafiya ga duhun dare ga kanka ma ya juye baka sama yana ce a da kibla ba amma dan zangon da suke yi na dare sun yi nafila domin su lahira ce a gaban su ba duniya sai kowa ya yi sallah bisa inda tunaninsa ya ba shi lanci alƙibla ana fahimta sai kowa ya salla ala hiyalihi ko bisa irin inda ya fuskanta zuciyar ta raya masa falan ma asbahana lokacin da gari ya waye zakarana zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka je muke ambata wa manzon Allah haka fa nazala qawluhu ta'ala muna faɗa masa labarin ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai ga aya ta sauka Allah ta'ala yake cewa fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah fa'ainama duk inda tuwallu ka juya fatamma wajhullah to ku nemi yardar Allah ma'ana duk inda kuka la za ku yi sallah matakar alqibla ta bace muku ko kun samu fatan kai to yake ku kaddara ita ce alqibla ku yi sallah ku aka kaushi yene fatamma wajhullah ku nemi yardar Allah rawahu abu daud ibn majah wa tirmidhi وحديث جابر رضي الله عنه قال حديث جابر بن عبد الله الله تعالى يقال يدد شيشي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya fa asbahana ghaimun fa asabana ghaimun sai gajimare ta su hadiri kenan hadiri ne gajimare har ma ruwa ga hadiri ga ruwa ga iska yi da ghayu a tahayyarna sai muka ɗimauce liktilafi na fila ƙibla hakan ya samu a kuskurewa alƙibla ga jeji ga iska ga hadiri ga ruwa fasallar kullu rajulun minna ala hidati sai kowa ya yi sallah a cikin bisa inda ya zaci nan ci alƙibla an gane ko? ka kaddara ko ku hudu ne ko biyar ko biyu kuka yi batan kai wani ina ne gabas kuwa sai ga ya ce ni fa nan ne nan da ke zato sai ga inda ya nuna kai kuma a ranka ba nan bane kuma gaskiya ba dan haka ni nan nake zaton nan ne alƙibla sai wani ya ce kuma ni nan nake zato to sai kowa ya yi sallar bisa abin da ransa ya bashi an fahimta kowa ya yi sallarsa a wani yanayi waje al'aduna ya kuttu bai ne dai jabira ce sai ɗayanmu sai ya ja layi a gunda ya sallar da ransa ma'ana zai yi wata alama an gari ya waye ya gani a gane ko wanda ka fuskanta kai sallah sai sai mutum ya ja layi haka ya za ya ja ƙasa domin idan gari ya waye ya ga wannan gun shine alamarsa a yake cewa duk da muka yi haka in ji jabir Allah ya kare da shi a yuqayyidu ahada da li ya'lama amkanatina domin mu san ina ne ina ne daidai din fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambata wa manzon Allah haka qala jabir sai jabir ya ce falam ya'murna bil i'ada dukkanmu da muka yi sallar manzon Allah bai ce kurama ba kun ga wannan shine abinda malaman hadis ke ce in dai kai sallah ka kuskurewa alƙibla but har kai sallama sai da kai sallama a gane ba alƙibla bane sallah ta ba za ka sani tunda anan manzon Jabir ya ce manzon Allah bi umarce mu mu rama wannan sallah din wa qala qad ajazakum salatukum sai manzon Allah ya sallah ku ta isar muku ba sai ku sake ba rawahu darul qutni daru daru qutni bi sanadin da'i illa annahu fi sahih muslim ma yajhadu li hadithi fi kisati tahwil al-qibla a cikin muslim akwai wani hadisin da yake goyen bayan wannan a cikin al'amari na kissar juyi al-qibla faqala inna kulla ma tu'adu minhu salah sai mali shi gaba da cewa duk abin da aka ce ka sake sallah a kansa fil wakati a lokaci ka aqba al-qibla kamar kuskurewa al-qibla was salatu bin najasa ko da sallah da najasa au aw harir li ajazin aw makashufin aura ko kai sallah da alhariri li ajazin dan gajiyawa ko baka da wata tufar sai ita ko al'auranka a waje baka da iko lullubewa inna ma huwa qabla khurujil waqti da hakan ya faru kafin lokacin sallah ya fita la ya'madu ba da gangan mutun yayi ba kama huwa lil fara'idil hadira kasa kamar wannan ya kunshi hatta sallar farillar zaman gida ake bacci wa ammal fawaid amma sallar da dama ramawa kake yi wan nawafil ko nafil fili ne fa inna halatu adu to ita ba a sakewa wadin koda da lokaci ma ba za ka sake ba li'anna al-aula qad kharaja waqtiha domin ita dama fa'ita lokacin ta yafi dama ramuwa kake dama biyan bashi kake wasaniya akhaffu min al-fara'i ita kuma ta biyu bata kai karfin farilla ba sallar nafila wannan fiƙihu ne na malika na na na malikiya duk abin da aka ce ma a sake inda lokaci to sai ma da ce sallah ce farilla kuma kana zaune a gida amma ko da tafiya kake yi to a adabi lokaci baya duk yanayin da kai salakci a adabi lokaci to ka kaddara a gida kake zaune lafiya kalau wani abu ne faru na larura kuma sallar akwai sauran lokacin da bai fita ba shi ma yace sakewar istihbaban ne ba wajibi ba wannan duk wancan hadisin ya fahimta shi yasa yake kokarin nuna muku cewa a sake din ba wajibi ba to me yasa yace a sake sai malamai suke cewa ya ce a sake domin kada mutum ya yi sakaci da sallah dama a ka'idar malikawa akwai saddu zari'a kan dagarkin abu kafin ya faru kar ku yi mamaki wannan ƙadiyar ba wannan adabi lokacin din nan akwai lokacin da muke muke wannan muke karatu na masters a islamic studies wala sai da aka mana jaraba akan wannan ka karatu ne na ahalari tun kana islamiyya fara mana kai amma ga shi kaji kana masters amma sai da wani abin ya dawo domin gune wanda iya da sarkakiya ne iya da sarkakiya kuma akwai biyu na malamai da yawa a kan wa sun malaman hadisi ga maganarsu shine kawai in ka kuskurewa alƙibla kai sallah aka yi sallama daga baya ka fahimci cewa ka kuskure alƙibla sallah ka tayi kamar yadda malai ya kawo hadisai gashi hadisin jabir da suka salla cikin duhu da da batan kai da waye suka jajjala ya gaban su da gari yawa suka ji sun kuskure wa alqibla mazala bai ce su sake ba kaga wannan dalili ne shi ma kuma imamu malik ya san da wannan hadisi amma me yasa ya ce a ada fil Shi ne abu ne guda biyu na farko shi ma kansa ya biya wa kansa kariya ai ya ce istihbaban lahu duk kuma abin da aka ce mustahabi ne to ba wajibi ba in je kai to akwai ƙarin kamar da samun lada amma ba wajibi ba ana fahimta abu na biyu malaman suke cewa shi imamu malik duk malaman nan guda hudu imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal duk in aka zo magana sallah ya fi tsaurarawa domin kada a buɗewa mutum ƙofar samun sakaci a sallah ana fahimta shine ka'idarsa ta wajen bakwai a cikin principle na mazhabarsa shine saddu zari'a daga cikin saddu zari'a irin ayoyin da yake kawo Qur'ani kamar gunda Allah ta'ala ke cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi ko fa yasubbu Allah adwan da ghairi ilm Allah ke cewa kar ku aibanta ababan bautar wa an su mutane kamar ka aibanta coci ko ka aibanta gunkin wani kasan shi yake bautawa to kai musulmi an hana ka aibanta wannan kamar za ka ce saboda me ai ba gaskiya ba ne ai shirme ne ai kaza ne sai Allah ya ce in ka aibanta nasa akwai yiwuwar kai kuma ya aibanta ma Allah ko ba a samu haka ai yan wasan dirama ma na ga wani iya cewa alatsi ne wa alade wani ya ce alatsi ne ya rabu to wa ya jawo ka zagi rago wani ya zagi alade wani ya ce alatsi ne wa burkutu wani ya ce alatsi ne ya kudu kaga da a ce ka shiru ka zagi burkutin sa ba ka zagi aladan sa ba da kunun ka da ragon ka ba za a zagi to yi ne saddu zari'a wannan har in ka san abin zai jawo wa addinin ka na kasu to kar ka yi shi ana fahimtar wannan to Allah ne ya sa a gane wannan shine abin da malamin ya fito da shi a takaice wallahu a'lam to mun zo gaba kuma ga lokaci yayi ko mun karasa wannan dauka za mu tashi fasulun fi fada'i tala isha za mu tashi farillan sallah a nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya mana roƙon Allah ta'ala ya ci kanmu ya ci kan mahaifin Allah ta'ala ya sa wa rayuwar mu albarka da ta zuriyar mu to shikenan Allah ta'ala ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka alheri ubangiji subhanahu wataala ya sanya a mizani wata mata ce ta tura takardar neman addu'a cewa mijinta amma irin masawa ta yi wani rubuta mata cewa mijinta ya yi tafiya ne